الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ادى الامانه ونسها في الامه وترك الامه على منهج البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى اهل بيته واصحابه اجمعين اما بعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير عمر دينه ودنياه ثم اعلموا يا عباد الله إن أقبح الأمور عند الله هو الإشراك بالله يا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واتقوا الشرك يا عباد الله قال رب العزة في محكم تنزيله هنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح وقال رب العزة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال ربنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال ربنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا اتقوا الله يا عباد الله اتقوا الشرك يا عباد الله فإن الشرك أقبح الأمور يا عباد الله فالله تبارك وتعالى لا يغفر لذلك الذنب الشرك بالله تبارك وتعالى هي أعظم وأكبر الكبائر يا عباد الله قال ربنا في آية أخرى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الله تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من عملاك من عملاك نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون فيا عباد الله فالآيات في في فالآيات في هذا الأمر كثر كثر يا عباد الله وقد جاءت الأحاديث النبوية الشريفة عن التحريم والتحذير عن الشرك فقد روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر قال الإشراك بالله قال ثم ماذا قال ثم عقوق الوالدين قال ثم ماذا قال اليمين الجموس قلت ما قلت وما الجم وما اليمين الجموس قال الذي الذي يقتطع مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب وقد جاء ايضا في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغاشلات فيا عباد الله اجتنبوا الشرك يا عباد الله اجتنبوا الدواعي الشرك يا عباد الله اجتنبوا اجتنبوا أسباب الشرك يا عباد الله فإن الشرك مهلكة يا عباد الله فالشرك يا عباد الله تخلد الإنسان في النار أبدا أبدا وقد جاء أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بذكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه وحتى تعود عرض العرب مروحا وأنحارا فإذا كان الإنسان فإذا كان الإنسان يشرك بالله تبارك وتعالى من أجل المال فالمال ستكثر يا عباد الله كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقد وقد روي أيضا مثل هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه ليس من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به وإنه ليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم من, عن من الجنة إلا قد نهيتكم عنه ألا وإن الروح وإن الروح الأمينة نفث في الروع أنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء رزق أن أن تطلبوه بمعاصي الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته فيا عباد الله إن الطاعة لله تبارك وتعالى هي أس هي سبب أساسي لنيل مغفرة مغفرة الله ولنيل رحمة الله ونيل الرزق يا عباد الله وأما الشرك وأما الشرك والسحر والديرة وغيرها من الدجل فليس لله فيها من شيء فليس هذا مما فليس هذا مما يجلب الرزق يا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا اللهم حسن ختامنا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shine wanda yake wato shine ubangijin na farko kuma ubangijin na ƙarshe shine wanda ya aiko da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam da addini na gaskiya da addini na ƙwarai ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya isar da manzanci ya ɗora al'umma ya nuna mata tafarki madaidaici ba wanda yake kauce madaidai wato wato tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake madaidaici sai wanda yake halakake ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo sallallahu alaihi wasallam da alayen gidansa da kuma sahabbansa gaba daya ba tare da ware ko wanda ɗaya daga ciki ba ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala zai nusar da shi tafarki madaidaici a duniya da kuma a lahira ba da haka ya yan uwa ku sani cewa mafi munin al'amura mafi tsanar al'amura a gurin Allahu tabaraka wa ta'ala shi ne shirka da Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku kiyayi shirka, domin shirka ita ce mafi munin al'amari, Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa ku bautata masa hauna fa'alillahi gaira mushirki na bi, ku bautata wa Allah tabaraka wa ta'ala kuma kuna masu yin ikhlasi gare shi ba masu yin shirka gare shi ba, wa man ya shirk billahi Allah tabaraka wa ta'ala ce duk wanda ya hada Allah tabaraka wa ta'ala da wani to fa ka'annama kharra minas sama kamar mutumin da ya fado daga sama ne a ce mutum ya hau jirgi ya fado ko ya hau sama ta daya ya fado irin yanda zai fata fata Allah tabaraka wa ta'ala ce kamar wanda ya fado daga sama ne kaga ba wanda ya kai shi asara a duniyance domin yayi asarar gangan jikinsa kuma yayi asarar rayuwarsa gaba daya Allah tabaraka wa ta'ala ce duk wanda ya shirka to kamar wanda ya fado daga sama ne da ya faɗo ɗin kuma sai zamto wato tsuntsaye sun zo sun tsatsage shi su zo suna tsinkar namansa kaɗan-kaɗan har su cinye shi gaba ɗaya to kaga wannan ya wulaƙanta ƙwarai da gaske ko kuma idan wato bayan ya faɗo ya ragargaje tsuntsaye sun wato ainihin tsintsinka sun tsatsage shi kuma sai ya zanto kuma iska ta zo ta ɗebi wani ɓangare na ƙashin jikinsa da sauran abin da ya ragowa ta yi fata-fata da shi a duniya Allahu tabaraka wa ta'ala ce duk wanda ya shirka to kamar wannan ne wannan a duniyance kenan amma a lahira kuwa wato hatsarin da wanda ya shirka ya fada ya fi wannan Allahu tabaraka wa ta'ala ce ko a ce iska ta ɗebe shi zuwa ga guri mafi nisa ta kai shi wani makanin sahik wani guri wanda yake mai nisan gaske a wata aya Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce haƙiƙa waɗanda suka ce annabi isa shine Allah sun kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala duka wanda ya ce annabi isa ɗan maryam shine Allah to wannan ya kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala annabi isa ɗan maryam ya ce ya ku bani isra'ilawa ku bautatawa Allah tabaraka wa ta'ala shine ubangiji na kuma shine ubangijinku duk wanda ya haɗa Allah tabaraka wa ta'ala da wani to haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta masa shiga aljanna makomarsa ita ce wuta sukan ainihin azzalumai wato ainihin masu shirka kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce basu da ainihin al'ansar basu da wato da ainihin mataimaka ba wanda zai zo ya bada gudumawa ya ce kada a shigar da wani gidan wuta a yi masa alfarma a kai shi gidan aljanna alhali ya yi shirka a duniya ko kuma rayuwarsa ta ƙare yana yin shirka to wannan shine mafi hatsari ya ku bayin Allah ku tsoron Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da zai iya zamtowa sanadiyya ya kai ka zuwa ga shirka da Allah tabaraka wa ta'ala ka kiyaye wannan abin wata aya Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa lalle Allahu tabaraka wa ta'ala bayya gafartawa idan aka hada shi da wani idan aka yi shirka da shi amma abin da bai kai shirka ba Allahu tabaraka wa ta'ala zai gafartawa bawa matukar dai ya ga damar haka din kuma bawa ya nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa Allahu tabaraka wa ta'ala yace duk wanda ya hada Allah tabaraka wa ta'ala da wani to duk wanda ya wannan faqad iftara ithman azima hakika ya kirkiro laifi babban laifi babu laifin da ya kai bawa ya hada Allah tabaraka wa ta'ala da wani yana daga cikin abin da yazo akan wannan fadin Allahu tabaraka wa ta'ala a cikin suratul nisa'i Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa lalle Allah tabaraka wa ta'ala bayya gafartawa idan aka hada shi da wani da wani abu amma yana gafarta abin da yake bai kai shirka din ba ga wanda ya so ma'ana ga wanda ya yi istighfari ga wanda ya tuba daga ainihin laifi wato wannan shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya so shi shi yasa sayyidina Ali Allah ƙara masa da yake cewa duk wanda kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi damar yana yawan nanata istighfari to Allah tabaraka wa ta'ala bayya so ya masa azaba ne shi yasa ya bashi dama ya rika yawan faɗin astaghfirullah wa atubu ilai ko astaghfirullah alazim idan kaji bawa yana yawan nanata wannan sayyidina Ali yake cewa to Allah baya so ya azabtar da shi shi yasa ya bashi dama ya rika yi amma idan mutum ya zamto yana laifuka baya iya furta wato istighfari ko baya iya nanatawa ko idan yaji ya kudurta cewa zai rika yawan istighfari yaji kuma ya kasa sai an yi kwanaki idan yaji an yi maganar yaga ka ya kamata ni ma fa rika yawan istighfari yaji ya kasa to wannan akwai abin tsoro cikin sha'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu wata aya Allahu tabaraka wa ta'ala yake ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam kace da musulman duniya kace da sahabbai qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum kace da su ku zo in gaya muku abinda ubangijinku ya haramta shi akan ku mafiya girma manya manya guda biyar kowa ya saurara ya ji kowa ya zo ya ji Allahu tabaraka wa ta'ala yace da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kace da su ku zo in karanta muku manya-manyan ababen da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta shi a kanku na farko sai Allah ta'ala ya ce na farko shine Allah tushriku bihi shay'a kada ku yarda ku hada shi da komai ko shirka wajen addu'a ko shirka wajen ibada ko shirka wajen kudiri kada ku yarda ku hada Allah tabaraka wa ta'ala da komai ko hada shi da wani wajen siffofinsa ko wajen sunayensa Allah tabaraka wa ta'ala ya fara irga na farko daga cikin ababen da ya haramta ga ainihin bayi mafiya girma ya ce shirka da Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hakanan iyaye ku kyautata musu ma'ana ya haramta saba wa iyaye shine namba biyu daga cikin wato manya-manyan laifukan da ake wa Allah tabaraka wa ta'ala shine wato bata wa iyaye rai ko munana musu cikin abin da yake ba saban Allah bane tabaraka wa ta'ala saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ba a yi wa wani halittacce biyayya wajen saban Allah tabaraka wa ta'ala amma duk abin da yake ba saban Allah bane ba wai akan gaskiya bane umarni suka baka akan wani abu wanda kai kake ganin cewa baka sha'awar haka sai ka ƙi to Allahu tabaraka wata'ala ka masa babban laifi zai kama ka da wannan matukar dai baka tuba ba baka koma zuwa ga ainihin iyayenka ka kyautata musu ba abu na abu na gaba Allahu tabaraka wata'ala ke cewa kada ku kashe ƴaƴayenku min imlaqin saboda tsoron talauci kada ku kashe ƴaƴayenku saboda tsoron talauci to a yanzu an waye gari mutum zai haifi ɗa wanda abin da aka sani duk duniya ba wanda yake son ɗan adam a cikin mutane kamar wato mahaifinsa to amma a ce mutum ya ɗauki ɗansa ya je sai da shi kaga wannan ya saba wa ɗabi'ar ɗan adam da Allahu tabaraka wa ta'ala ya ɗora ɗan adam a kai shi ɗan adam Allah ta'ala ya ɗora shi yana son ‘ya'yansa haka ɗan adam yake ɗabi'arsa kenan ba ma ɗan adam ba ko dabba ce tana son abin da ta haifa sai kaga dabba kana sabo da ita amma in ta haifi wani ɗa in ka zo ka ɗauki ɗan sai ta yi kanka amma ita sai ka taɓa ta ta ƙyale ka amma ɗan kuma ba za ta yadda ba to ɗabi'a ta halittun Allah tabaraka wa ta'ala wato suna son abin da suka haifa amma yanzu kuma mun zo zamanin da mutum zai iya wato sayar da abin da ya haifa kaga wannan yana daga cikin wato mafiya girman laifuka a satin nan wani yake gaya mana cewa ya faru a a warji wani mutum ya auri wata mata tana da ciki sai ya kai ta asibiti kuma bayan ma ya bata abinci sosai sai ya biya wa nasin kuɗi akan a zubar da cikin sai ta kira ta da ta shigo take cewa ke laifin mai kika yi wa mijin ko kuma yi matsalar ke ba da kuɗi ce a zubar maki da ciki sai take cewa ita bata san laifin da ta yi ba kuma ita kalau take sai take ce da ita to yanzu zan rubuta maki wasu magunguna yanayin ki ma akwai matsalar abinci zan baki kuɗin da ya bani ki je ki sayi abinci da shi ta yi godiya ta bata ta tafi bayan matar ta dawo bayan kwanaki ya ga dai ciki bai zube ba yana ta nuna mata karan tsana har dai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wato aka haifi yarinya ya mace yake cewa aka haifi yarinya bayan ana nan sai ya saki matar yar tana hannun wato mahaifiyarta gurin matar tasa daga baya bayan yarinya ta dan girma haka sai ya je karɓo ta ashe lokacin da ya karɓo ta ya yi ciniki da wani zai sayar masa yarinyar ne za su tafi da ita shine ya matsa ya je amso ta to kaga wannan wato yana daga cikin mafiya girman laifi da Allahu tabaraka wata'ala ya saukar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ka ce wa mutane ku zo ku saurara in gaya muku manya-manyan ababen da Ubangijinku ya haramta a kanku daga ciki ya ce kada ku yarda ku kashe ‘ya'yayenku. Wanda yake gama ne yake cewa da aka zo mutumin ya ɗauki yarinyar ya taho da ita bauchi. Da ya je bauchi ya je otel sai suke waya da shi wanda zai saya ke cewa gaskiya akwai ƙari. Domin in ka ga yarinyar nan yarinya ce mai kyau kaza kaza kaza yana siffata yanayin jikinta. Saboda kaza ka ƙara ka zo ka karɓe ka kawo kuɗi ina otel kaza a ɗaki na kaza ka zo ka karɓa. yake cewa abin da ya fallashe shi wani makwabcinsa a otel din shi ya ji labari shi kuma ya rahoton aka zo aka kama shi to kaga idan matukar wato mutane za su riƙa yin shirka da Allah tabaraka wa ta'ala suna sayar da juna suna kuma ainihin wato kashe juna to lalle ba za a zauna lafiya ba Allah tabaraka wa ta'ala zai ta jarraba wato mutane abu na gaba Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kada ku kashe su domin tsoron talauci Allah ta'ala ya ce mu muke azurta ku da su ‘ya'yan naku. Allahu tabaraka wa ta'ala abu na gaba ya ce, Kada ku kusanci wato alfasha ta fili da ta ɓoye, abin da yake saɓan Allah ne na fili, kar ku kusance shi, abin da yake na ɓoye ya zamto ba kowa ya san kuna yi ba shi ma Allah ta'ala ya ce, Kada ku yi wannan. Baya da haka Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce, Kada ku yi kisan kai, kar ku kashe mutum haka kurin sai dai inda haƙƙi, inda haƙƙin kisa kuma da ya hau kan mutum, wannan kuma wato hukuma ce take da wannan alhakin ta kashe mutum ba wani mutum ɗaiɗaiku ba wannan ita ce shari'ar musulunci Allah tabaraka wa ta'ala yace zalikum wasaqum bih wannan shine abin da aka muku umarni da shi la'allakum ta'qilun dan ku zamto masu hankali dan ku hankalta an rawato hadisi daga Amru Allah ya ƙara musu ya ƙara musu yarda yake cewa wato daga dan Umar Allah ya ƙara musu yarda yake cewa wani balaraban kauye ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce da shi ya ma'aikin Allah menene mafiya girman laifuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce da shi na farko shine yin shirka da Allah ta'ala sai mutumin ya sake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallama sa'an nan me bayan shirka sai ya ce sa'an nan sabawa iyaye bata musu rai saba musu abu na gaba sai mutumin ya sake cewa ya rasulullah menene kuma abu na gaba sai yake cewa yaminin gamus rantsuwar ƙarya ka rantse dan ka samu wani abu na dukiyar wani kuma ƙarya kake yi sai mutumin ya ce ya rasulullah wa mal yaminul gamus menene ake nufi da ainihin rantsuwar gamus sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa shine mutum ya rantse da rantsuwa ta ƙarya domin ya ci dukiyar wani ya ce wallahi kai ka ce ka bani kaza alhali bai faɗa ba ya ce wallahi kaza na siyo shi alhali ba haka ya siyo ba dan ya ci dukiyar wannan ya ƙara masa wani abu saboda haka ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kar ya zamto wato ainihin dan neman arziki ko dan neman kuɗi ya sa mutum ya yi shirka da Allah tabaraka wa ta'ala kuɗi wani abu ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya rayuwar mutane za ta gudana wato a kansa amma Allah tabaraka wa ta'ala bai tilasta wa bawa sai ya mallaki kaza kafin yayi ibada da Allah tabaraka wa ta'ala zai karba ba a'a bawa ma zai masa hisabi ne akan abin da ya tara a duniya gobe alkiyama ta wace hanyar ya samo shi baya da haka ko wato kowane irin hali ka shiga ka tara dukiya idan Allahu tabaraka wa ta'ala ya riga ya kaddara maka wannan abin dama zaka same shi koda baka yi shirka da shi ba yanzu kayi shirka ka bata biyu kenan ka wato ka bata Allah tabaraka wa ta'ala ka kuma nemi dukiya ta halal a ta haramin wanda inda kayi hakuri kuma zaka samu wannan abin matukar dai yana cikin abin da Allah ta'ala ya rubuta maka idan kaga kayi shirka an baka kaza kayi tsafi ka samu kaza ko don saboda noma ko kasuwanci ko neman mulki na siyasa ko wani abu ka yi tsafi ka yi shirka kaga ka samu wannan abin to dama can Allah ta'ala ya kadara za ka samu yanzu kai ka yi laifi kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai kama ka da wannan laifin muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu idan mutane suna yin shirka suna yin tsafi wato dan dukiya ne lokacin samun dukiya ma ya zo domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana cewa ƙarshen zamani kowa ma zai yi kuɗi kowa ma zai yi dukiya idan kai tsam da ranka za ka ga a gidanku wataƙila da kafin a haɗa dubu goma ba ƙaramin aiki ba ne amma kai yanzu kana da dubu goma sau ɗari kai kaɗai ma ballantana sauran yan gidan wataƙila wanka ko ƙaninka kuma ya fi ka dukiya to kaga me abin ɗaga hankali akan dukiya lokaci ma yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ƙarshen duniya kowa ma zai zo yi kuɗin nan shi yasa zaka ga yawan hanyoyin samun kuɗi ga sunan birjik za gani kaca kaca kaga yaro karami ya mallaki kaza kai ma ka mallaki kaza wace ta mallaki kaza lokaci ne yayi saboda duniya ta zo karshe an rawaito hadisi a cikin sahih bukhari wanda yazo daga ainihin abi hurairata Allah ya kara masa yarda wato a cikin sahih muslim daga abu hurairata Allah ya kara masa yarda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alkiyama ba za ta tashi ba har sai dukiya ta yawaita kuma ya zamto dukiyar ta yi yawa a hannun jama'a har ya zamto mutum ma zai cire zakkarsa sai ya ga cewa ya rasa ma waye zai karba wani ga zakka ya ce bana bukata nima maudaci ne so nake nima wane ya zo ya karba shi ma kuma ya ki karba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi lokacin da kowa ma yana da kuɗi ya zamto babu babu ma ainihin wato mai karbar zakka kuma hadisi ne wanda yake ingantacce ya tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alkiyama ba za ta tashi ba sai dukiya ta yi yawa kuma wato ba za ta tashi ba har sai kasashen larabawa sun zamto kamar gonaki ma'ana sai an yawanta yawan ruwan sama zai zamto idan duniya ta zo ƙarshe ana yawan ruwan sama fiye da shekarun baya ko da mu a nan ruwan da ake a wannan shekaru ba a yinsa a baya guraren da da ka sani cewa kana ƙarami ko kuma ma da wayanka za a shuka abin da yake a kan tudu ne a ce ana shuka dawa ko gero ko gyada ko wani abu sai ka gani ya kuma kuma gonar shinkafa to alkiyama ce take sashi kusantowa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan ta kusa to ruwa zai yawa garin laraba ma da ba a ruwa kamar irin yankin wato wani yanki na saudiya wani yanki na masar da na sudan sai ka ga shekara ma ta yi ta wuce ba a yi ruwa ko ba a wani gurin a wani garin wata shekara a yi ruwa ɗaya a yi ruwa biyu wallahi mun je karatu ya zama shekarar farko a yi ruwa biyu kawai wanda suka riga mu suka ce bara ma ɗaya aka yi wani ya ce min shi shekarun ya kai shekara uku ma a nan garin bai ga an yi koɗe ba aka yi biyu kafin mu zo kafin mu taho sai da aka yi ana wajen ruwa jan hudu zuwa biyar to kaga wannan duka yana tabbatar da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa alkiyama ta kusa dukiya za ta yawaita kuma ruwa zai yawaita saboda haka tunda dukiyar ma za ta yawaita ka jira kawai Allah tabaraka wa ta'ala zai baka kai dai kawai ka kama wato sabab sila ta neman arziki din kawai ka kama ta halal domin idan ka ƙi kace sai ka yi shirka da Allah tabaraka wa ta'ala za ka tara to idan Allah ta'ala ya kaddara za ka tara za ka tara kuma akwai ran da za ka mutu a cire kai a kai ka cikin kabari wannan dukiyar an zare ka daga ciki babu abin da za a shigar da kai cikin kabari da shi sai dai wato ainihin likafani wataƙila ma wani ne ya siyo sadaka ya bayar a lullube ka da shi watakila ba a cikin dukiyarka ba ne idan kuma a cikin dukiyarka ne iya dai wannan shi ne kaɗai mallakinka abin da za ka shiga da shi abin da ka bari a kan ƙasa kuwa za a maka hisabi kakaf za a auna ya aka yi ka tattara shi idan ka yi shirka da allahu tabaraka wa ta'ala wajen samun wannan dukiya to za ka ga ka yi asara ashe ta yawan adadin shekarun da ka yi a duniya idan ka yi shekara talatin ne ko shekara hamsin za ka gane ka yi shekara hamsin ashe a cikin asara ne gaba ɗaya kakaf rayuwarka ashe bata da amfani saboda haka ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wani hadisi shi ma daga Abi Hurairata kamar inda yake wato a cikin Sahih Bukhari Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku nisanci wasu ababe guda bakwai wanda suke halakar da bawa sai sabai suka ce ya rasulullah menene waɗannan ababe guda bakwai na farko yace shine shirka da Allah tabaraka wa ta'ala da kuma yin tsafi da kisan kai da kuma anashin cin riba da cin dukiyar maraya da guduwa idan an je yin yaƙi domin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma yi wa ainihin mata waɗanda suke gafalallu amma kamammu ne a musu wato ainihin kasafi a ce wace ‘yar iska ce wace mazana ce ya ce alhali kun babu wani dalili wannan yana daga cikin manya-manyan laifuka a gurin Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ana hadisi yake cewa mala'ika jibril ya mun wahayi har cikin raina cewa babu wata rai da Allah tabaraka wa ta'ala zai karɓi rayuwarta face Allah tabaraka wa ta'ala ya cika wa wannan rai wato ainihin arzikinta da ya riga ya kaddara mata ba wanda zai mutu face ya gama cinye kaf abin da Allah ta'ala ya rubuta masa zai cinye face ya gama tara dukiyar da Allah ta'ala ya rubuta masa zai tara saboda ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ku kyautata wajen neman arziki kada ku ɓata wajen neman tara dukiya dama Allah ta'ala ya riga ya rubuta ya kuma alƙawarin ta cewa sai kun tara abin da ya rubuta muku kafin ya karɓi rayuwarku sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ainihin jinkirin zuwan arzikinku tunda haka Allah ta'ala ya tsara muku ya sa ku ku nemi arziki din ta hanyar saban Allah tabaraka wa ta'ala domin duk abin da yake gurin Allah tabaraka wa ta'ala ana samun sa ne ta hanyar wato biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu daga shirka gare shi ya Allah ta'ala ka kare mu kada mu haɗa ka da komai har ka karɓi rayuwar mu shirka ita ce mafi munin al'amari duk abin da ka ji ana cewa su wane suna cewa kaza shirka ne kaza ba shirka ba to ka kiyaye shi kawai ka rabu da shi yafi sauki ai tunda akwai wato sabanin ra'ayi ko akwai kaza akwai maganganu akai ka hakura da wannan abu domin shi din ba zai ƙara maka kwana ɗaya ba ba kuma zai rage maka kwana ɗaya ba to me amfanin sa tunda watakila daga sai shirka din ne abin ma fa da ake da kokanto kenan ballantana ababan da ba a da kokanto a kansu yanda mutane suke kutsawa wato cikin afka musu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kyauta da ƙarshen mu ya Allah ta'ala ka sa mu kyakkyawan ƙarshe marasa lafiya Allah ta'ala ka ba su lafiya wanda suka mutu Allah ta'ala ka ji kansu da rahama muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka ƙara mai martaba sarki lafiya ka kuma taimake shi akan kudurorinsa na alkhairi abinda yake kokari na wato tsayuwa akan hidimar tsaro Allah ta'ala ka taimake shi akai da duk wanda yake tsaye akan wato hidimar tsaro din nan Allahu tabaraka wa ta'ala ka san su waye Allah ta'ala ka taimake su suma ka tsare su ka kuma ba su nasara duk wanda suke kokarin wajen kawo tashin hankali cikin al'ummar musulma Allah tabaraka wa ta'ala ka san su waye kuma kai ka halice su ya Allah tabaraka wa ta'ala ka isar mana mu ba za mu iya ba kai za ka iya Allah tabaraka wa ta'ala muna addu'a ga ainihin wanda suke taimakawa ko da yaushe wajen ciyar da wato ayyukan da ake na masallacin nan gaba Allah ta'ala ka sakan yawa kowa da gidan aljanna duk wanda ya taimaka da abin da Allah ta'ala ya hore masa ya Allah ta'ala ka masa takuici da gidan aljanna muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suke ƙoƙari wajen wato 'yan sanda da kuma wanda yake turo su wajen kare wato ababen hawan mutane da kuma tsarin zuwa mutane da tafiyarsu Allah ta'ala ka saka musu da alkhairi ka san matsalolinsu kuma Allah ta'ala ka magance musu da duk wanda suka ce a sanya su cikin addu'o'i muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka biya wa kowa bukatunsa na alkhairi Allah ta'ala ka kyautata ƙarshen mu Allah ka samu cika da imani subhanakallahumma rabbana bihamdik qumu ila salatikum yarhamu